أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai da ya sake ba mu dama da iko da rayuwa da lafiya na sake haduwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wanda a yau muna ɗaya ga watan ramadan na hijira 1445 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya 2024 ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci na cibiyar al'imamul bukhari da ke cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin kano a tarayyar najeriya babu shakka wanda allah maɗaukakin sarki ya raya shi ya sake cimma kaiwa zuwa ga watan ramadan to abin ya gode wa allah ne domin ko babu komai ya cimma lokaci na samun gafara da rahma ta Ubangiji Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa Ramadan zuwa wani Ramadan yana kankare zunubin da ke tsakani matukar an nisanci manya-manyan zunubai da haka dukkan nan da muke wannan waje da sauran yan uwa musulmi na ko'ina a duniya abin farin ciki ne da mu wannan wata ko ba komai muna sa ran gafara da samun kankarar zunubai na abin da ya kasance daga wancan ramadan ɗin zuwa wannan ramadan sai kuma dagewa da ake bukatar kowa daga cikinmu ya yi na dace da samun albarka da alkhairi da gafara da ke cikin wannan wata shi watan ramadan hanyoyin samun gafara a cikinsa masu yawa ne hanyoyin samun lada a cikin shi masu yawan gaske ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mala'ika jibril yayi addu'a da duk wanda ya riski watan ramadan bai yi aikin da zai shiga aljanna ba Allah ya turmuza hancin shi manzon Allah ya ce amin saboda kobobi ne masu yawan gaske ga kuma yadda Allah madaukakin sarki ke karanta ayyuka wanda ba na alkhairi ba suke yin karanci saboda hanyar ana daure manya-manyan shaidanu da fitinannu wanda alamomin wannan da yawa suna bayyana a gare mu nawa ne suke dawowa masallaci a watan ramadan wanda in ba a ramadan ba ba sa zuwa nawa ne suke yin sallah duka biyar akan lokaci a cikin watan ramadan nawa ne suke karanta alkur'ani duk suna da yawa alamun cewa shaidanu da suke batar da mutane sun rage karfi da fawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma hanyoyin alkhairi ga sunan birjit mafi girma abinda magabata suke yi a cikin watan ramadan bayan azumtar watan da yin tsayuwa ta sallah a cikin watan shine karanta alkur'ani duk wanda zai gaya maka halin magabata sahabbai da almajiransu da wanda suka biyo bayan su a cikin watan ramadan to zai gaya maka cewa babu abinda suke ba muhimmanci fiye da alkur'ani karanta shi imamu malik rahimahullahu ta'ala an rawaito cewa idan ramadan ya shiga yakan ajiye komai ya koma karanta alkur'ani ba kuma shi ba da yawa daga cikin magabata kamar yadda muka ambata mu kasancewar mu al'umma ce da muke ajamawa ma'ana ba larabawa ba ne mu a yare ko kabila dole muna buƙatar sanin ma'anonin alkur'ani din bayan mun karanta shi wanda ya sa magabatanmu suka yi fikira tunani na cewa to ya zama watan ramadan din maimakon karanta alkur'anin ba tare da sanin ma'anonin shi ba to a ƙara da sanin ma'anonin alkur'ani ne sai ya zama ana karanta alkur'ani kuma ana bayanin ma'anonin alkur'ani wannan ne ya sa malamai idan watan ramadan ya zo sama a wannan yanki namu na kasar hausa ake komawa karanta alkur'ani da tafsirin alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani da nassin alkur'ani shahru ramadan allazi unzila fihi alkur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr to tunda wata ne na alkur'ani to bari kuma a koma a hada mutane da alkur'ani din ta hanyar yi musu tafsiri da bayanin alkur'ani din amma ba wai wani abu ne da yake dole ko wajibi ko da wani malami zai sa wani littafi ya karanta a ce ya ya saba wa Allah ko ya saba sunna a'a kurin waccan hikima ce ta cewa wata ne na alqur'ani to abinda za a shine a dawo da mutane zuwa ga karanta ma'anonin alqur'ani mai girma babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tafsirin alqur'ani domin Allah ne ya umarce shi da yin bayanin alqur'ani din wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da azzikir wanda shine alqur'ani Allah ya ce dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wannan bayani shine shine tafsiri shine bayanin ma'anonin abin da Allah yake nufi a cikin alqur'ani manzo Allah yayi da cewa manzo Allah bai fassara alqur'ani aya da aya ba dan me saboda sahabbai larabawa ne akwai abubuwan da ba sa bukatar a fassara musu game da Abdullahi dan Abbas ya faɗa abu ne da yake zahiri a fili sun san me ake nufi musamman a lokacin larabcin bai lalace ba babu ajamanci a ciki larabawa ne a tsantsa sai ya zama na abubuwan da ba su gane ba suke tambayar annabi Allah ya ce ka za rasulallah mai Allah yake ne wani sa'in kuma ayat takan sauka ne bayanin tambayarsu su suka yi tambayar menene kaza sai Allah ya saukar da aya ya bada amsa kaga ba bukatar kuma a yi wani ƙarin bayani tunda dama tambaya suke kuma Allah ya ce da amsa din wani sa'in kuma aikin manza Allah suna da sallama sai ya fassara wannan aya. Allah ya ce a yi kaza sai su ga manza Allah ya yi kaza, yin wannan kaza shi ke ba su fassarar wannan aya ɗin. Duda haka wuraren jidda sahabbai suke bukata, manza Allah ya yi bayani, wanda wannan shi ne tafsirin Alƙur'ani. Da haka ba laifi don wani ya zo ya sanya Alƙur'ani game yana karantawa yana fassarawa. Wannan aiki ne da magabata, shi sa Abdullahi ɗan Abbas lokacin da aka zo aikin haji ya yi tafsirin suratul baqara har ɗaya daga cikin masu ruwa yake cewa ya yi mata tafsiri da mutanen dailam za su saurari wannan tafsiri da sun musulunta yana nufin wanda ba musulmai ba saboda mai saboda yadda ya fitar da ma'anoni na alƙur'ani kuma mun san akwai madaris na ilimi makarantu na ilimi a wancan zamani da suka shahara da karantar da ilimi suka fitar da manya-manyan malamai daga cikin wannan makarantu akwai makarantar tafsiri makarantar alkur'ani amma ka dawo makka ta makaranta abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud yana da almajirai akan abin da ya shafi tafsirin alkur'ani haka nan idan ka tafi madina ta manyan manyan sabon manzo Allah da suna da almajirai akan abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mujahid yana cewa na na sauki alkur'ani ina tambayar aya bayan aya a gurin abdullahi dan abbas sau uku haka yake son ya karanta a ce mai take ne biyan ya ce sai da ne sauka uku a gurin abdullahi dan abbas ko ga makaranta ce ta tafsiri da haka wani abu ne da yake da tushe daga magabata kurin ana yin shi a cikin ramadan ne saboda wuta ne na alqur'ani sai zan mutum ya karanta alqur'ani kuma ya san ma'anonin alqur'ani din a babban abin da zamu dage a wannan wata mai albarka bayan azumin watan ramadan da qiyamul layli tarawih kenan da ƙiyamun laili ta hajjiri da sauransu shi ne mutum kuma ya dage ya halatta irin waɗannan wurare da kuma sauraron waɗanda ake sanyawa a kafafen a yada labarai wanda a wannan lokaci za ka ga kusan ba inda za ka ba za ka ji tafsirin alkur'ani ba to ba laifi mutum ya zaɓi ko da ba duka ba don mutum ba zai iya jin duka ba kamar yanzu a nan kano muna da gidan rediyo ya kai ishirin kaga ba za ka iya jan duka ba to sai dai ba laifi mutum ya zaɓi wasu daga ciki su ma ya sanya su cikin tsarin shi na yau da kullum da zai dinga sauraron tafsiri da ake sa na malamai don akwai alkhairi mai yawa akwai alkhairi mai yawan gaske don kowane malami da abinda Allah ya mai buɗi da kuma abinda zai faɗa ba lallai wancan ya faɗa ba kamar yadda laraba suke cewa kad yujadu fil anhar ma la yujadu fil bihar ana iya zuwa sa ƙananan ƙoramu a samu abin da babu a cikin manyan tekuna to da haka ba laifi don mutum ya yi wa kansa tsari na sauraron malamai a lokutan da suka ga da ya ga ya dace da lokacin shi don ya ƙara wajen samun alkhairi a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda muka saba wajen tafsirin ma a cikin wannan wata mai albarka shine kokarin fassara alkur'ani da alkur'ani wata ayar tana yin bayanin wata abu ne sananne gurin malamai da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tabarki madaidaici kamar mutum ya tambaya wanne ne tabarki madaidaici sai Allah ce siratal ladina an'amta alaihim kun ga aka fassara siratal mustaqim shine siratal ladina an'amta alaihim to alkur'ani sashin shi yana fassara sashi sannan kuma kokarin fassara alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shine yafi kowa fahimtar alkur'ani da sanin alkur'ani sai na gaba shine fahimta alkur'ani bisa bayanai na malamai musamman sahabbai da tabi'ai da almajiransu wannan shine tsarin da muke bi kuma shi zamu bi daidai gwargwado cikin abin da Allah ya sanar da mu a cikin waɗannan kwanaki da fatan Allah ya datar da mu duk abin da yake na daidai Allah ya ɗora mu akai ya ba mu ikon bi abin da ya zama na kuskure ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kuma kare mu ya kare zuriyar mu gaba ɗaya daga fadawa ciki karatun da ya gabata a shekarar da ta gabata an tsaya cikin suratul ahzab idan muka koma za mu ga ayar da aka tsaya akan ta ita ce aya ina zaton aya ta hamsin ce ko? aya ta hamsin da haka za mu karanta ta sai mu ɗora a kai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يخرج عليك حرج وكان الله غفورا رحيما نعم الله ملوكين سركي يتي يا أيها النبي يا كي ونن النبي إنا أحللنا لك أزواجك حقيقة هو من حدث مك ما تكونك اللاتي آتيت أجورهن وأنن وأن كبي وصداكرس وما ملكت يمينك هكذا من حدث مك matan da damanka ta mallaka ku yange kenan bayi mimma afa Allahu alai daga abinda Allah ya baka na ganima wa banati ammika mun halatta maka mati ko ƴaƴan afaffanninka ma'ana ƴan uwan iyayenka kenan maza wa banati ammatika ƴaƴan gwaggwanninka ko ma'ana faffanninka mata iya ƴan uwan mahaifinka yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka to ‘ya'yanta, wa banati khalika da ‘ya'yan kawunanka maza, wa banati khalatika da ‘ya'yan kawunanka mata, allati hajar na ma'a waɗanda suka yi hijira tare da kai, wa mura'atan mu'minatan mun halatta maka ka auri mace mumina in wahabat nafsa halin nabi, wadda idan ta yi kyautar kanta ga annabi. صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها إن دي النبي ينبن ينا سن يا أوليتا وأن هل تامسا يكرقوا النكوتا يا أوليتا ما تارد يا بيا صداكي ko shaidu ko waliyai ba khalisatan laka min dunil mu'minin wannan naka ne kai kadai keɓantacce gare ka banda sauran mu'minai qad alimna ma farajna alaihim fi azwaji Allah ya ce su sauran mu'minai mun san abin da muka wajabta musu dangane da matekunsu ma'ana mun san matan da muka halatta musu su aura mun san adadin da muka halatta musu su aura wa ma malakat aymanuhum da abin da kuma damar su ta mallaka na kuyangi da kai la ya kuna alaika haraj dan kada ya zama akwai kunci a tare da kai ya rasulullah wa kana allahu ghafurur rahima allah mai yawan gafara ne mai jin kai wannan aya shine kira na hudu da Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan sura ya ayyuhan nabi Allah ya kira da cewa ya kai wannan annabi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sifa ta annabta girmamawa ne daga Allah madaukakin sarki ma'ana ba a kirawo shi da sunan shi ba kamar yadda aka kirawo wasu daga cikin annaba da manzanni a cikin alkur'ani an kira annabi isa da sunan shi an kira annabi ibrahim da sunan shi an kira annabi no da sunan shi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga banda guraren nan guda hudu su ma ba a babin kira bane sai dai a babin labari wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da Allah ce Muhammadun Rasulullah da sauran gurare guda biyu guda hudu ne a cikin Alkur'ani to in ka cire nan ba inda zai ka ga Alkur'ani da za a ce ya Muhammad sai dai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul to wannan girmamawa ne daga Allah madaukakin sarki mai sanya koyi yadda ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to ya karanta Alkur'ani dai girmamawa ta kare anan abinda wasu ba su fahimta ba musamman masu yin kokarin waƙoƙi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke tunanin kamar wasu sunaye da za su kira shi da shi ko wasu bobi kamar za su fi abinda yake a cikin alkur'ani wanda kuma ba haka bane me kuka ce manzo Allah dan amina gwara ka kira shi da annabi annabi kamar yadda yake cikin alkur'ani ka kira shi ar-rasul ka kirawo shi abdullahi walamma qama abdullahi yad'u subhanallazi asra bi 'abdihi ka kira shi da wannan sifa ta ubudiyya din duk girmamawa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana san haka to haka anan Allah ya kira manzon Allah da sifa ta annabta wannan kira din an kira annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan ai masa bayani abinda ya halatta na mata gare shi da kuma bayi da abinda aka ƙara masa wanda sauran mumine ba su yi tarayya da shi a ciki ba da kuma tabbatar da abin da dama tabbatacce ne a ƙara tabbatar da shi a sannan kuma a yalwata wa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin al'amuran shi a imam ibn ashur ya yi ishara cewa alaƙar wannan aya da ayoyin da suke gabaninta ayoyin da suke gabaninta an yi maganar auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Zainab Zainab wanda Zaid ya aura da farko zaidu kuma manzo Allah ya taba rukun shi a matsayin da yayi tabannin shi daga baya Allah ya umarni cewa duk wanda aka yi tabanni a kira shi da sunan baban shi me ko a kira zaidu bin Muhammad a kira zaidu bin Harisa zaidu ya zo ya auri Zainab auren Zainab ma yayi shi ne da taimakon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya zama yake dadi kuma Zainab ta fito kuma Allah ya kaddara manzo Allah ya aure ta to wannan ya jawo surutai tunda abu ne da yake kusan na farko dan a jahiliya suna daukan dan da ka raba shi gare ka suna dauka kamar danka ne da ka haifa to ya za a yi kuma ya auri mace ya rabu da ita kai kuma ka aura to sai Allah ya kawo wannan aya dan ai bayani kuma fa sani ga mafikun da suka halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da maku ga kuma abinda Allah ya kebance masa dan haka wancan abinda manzo Allah yi ba abane da yake za a yi surutu akai ko a yi shakka akai Allah ne ya mai izini kuma shi ya aura masa Zainab kamar yadda yake a cikin ayoyin da aka karanta. To yana cikin munasabar wannan aya, dacewar wannan aya da ayoyin da suke gabaninta. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlalna laka mun halatta maka wannan dalili ne da yake nuna halacci da haramci haƙƙi ne na Allah. Allah ne yake halattawa, Allah ne yake haramtawa. Kun ga nan wa ake gaya an halattawa annabi waye ya halatta masa Allah to idan ku annabi sallallahu alaihi wasallama zai jira halacci daga gurin Allah to ni da kai min babu aula zamu jira halacci daga gurin Allah ni ba zan iya halatta maka abai zama halaccin Allah bai halatta ba kamar yadda ba zai iya haramta maka ya zama haram ba in Allah bai haramta ba tahlil da at-tahrim haƙƙi ne na Allah kamar kafirci ne at-takfir cewa wani musulmi ne wani kafiri ne haƙƙi ne na Allah hukunci ne na Allah ba ka iya cewa a aiki kaza kafirci ne sai inda dalili kamar yadda ba ka iya cewa aiki kaza musulunci ne sai inda dalili to haka nan aya tana gwada mana wannan gaba tana gwada mana cewa halatta abu haƙƙi ne na Allah Allah yana cewa annabinsa mun halatta maka azwaja matikunka allati ataita ujurahunna waɗanda ka bada sadakin su to anan sai malamin suka yi fassara biyu ko suka dauke suka ce ayar suka bata ma'ana biyu wasu suka ce abinda ake nufi ya kai wannan annabi mun halatta maka matikunka wanda ka baiwa sadaki yanzu haka kake auren su waɗannan matiku Allah ya halatta maka su babu wani ja'in ja akai da haka sai suka ce ayar ta nan tana tabbatar da hukuncin da dama akwai shi sai Allah ya ƙara jaddada shi sai suka ce a'a anan abin da ake nufi wannan fassara ta farko kuma ta fi inganci cewa anan ayar abin da ke tabbatarwa da ƙara tabbatar da cewa mata kunna manzon Allah ya aura yake tare da su da ya ba su sadaki Allah ya halatta mai ya aure waɗannan mata ba wata mace da manzon Allah ya aura wadda bata halatta gare shi ya aura ba wasu malamai sun fassara ayar da abin da ake nufi ya kai wannan annabi hakika mun halatta maka matekun da za ka bai wa sadaki mana duk wata mace da ka gani kana so ka ba ta sadaki ya halatta ka aura da haka zai suke cewa kamar ayat tana maganar irin matekun da ya halatta manzan Allah ya aura idan ya ba su sadaki to amma wannan fassara suka ce to ya zame Allah ya ce ataita labazin ataita ka riga ka baya da haka fassara ta farko ta fi zama daidai sai dai a cikin ta ƙara tabbatar da abin da manzan Allah yake kai ne na waɗannan mateku da ya aura. Ku duba ana Allah ce, Inna ahalalla laka azwajaka mun halatta maka matekunka, sai aka raba matekun zuwa ga annabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aka ce matekunka zambe don ya ƙara tabbatar da wannan ma'ana da muka faɗa ma'ana matekunka wanda suke gurinka. Domin raba su ga annabi da aka ce azwajaka ba a raba su ba sai da ya nuna cewa matiku ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan matiku da manzon Allah ya aura Allah madaukakin sarki ya ce mun halatta maka waɗannan matiku naka sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce ataita ujurahunna waɗanda ka ba su sadaki labazin al'ajur yana nufin sadaki Allah ce fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna ujuran wannan a can cikin suratul nisa shi ma yana nufin sadaki nan ma yana nufin sadaki ba kamar yadda shi a cikin fassara waccan ayar da cewa tana nufin matan da kuka yi mutu'a da su ba ku ba su ladan mutu'ar su sai ce ujur ana nufin lada ba sadaki ba sadaki yana cikin sunayen shi al'ajru kamar yadda Allah ya faɗa ana Allah ya ce matekun da ka ba su sadakin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka matekun da ya aura yana ba su sadaki na ukiya goma sha biyu ukiya goma sha biyu wajen da rabi ukiya goma sha biyu da rabi wajen dirhami ɗari biyar kenan ban manta ba dirhami ɗari biyar haka manzo Allah yake ba su a wancan lokacin ba mai yawa ba ne can amma yanzu ila za a canza shi zai zama kuɗi ne mai yawa amma a wancan lokacin ba mai yawa ba ne can ba kuma ƙasa ba ne wanda yake can ƙasa to haka manzo Allah ya ba su sai kuma kamar na na safiya wadda manzo Allah ya yanta ta ya aure ta ya zama yanta ta da shine makwabin sadakin ta kamar yadda hadisi ya nuna sai kuma a wadda annajashi shi ya biya mai sadakin ta to in ka cire waɗannan da aka dan ambata sauran mateku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bada sadakin Allah ya ce wa ma malakat yaminuka da abinda damanka ta mallaka ana ana nufin na bayi na kuyangi ma'ana su ma an halatta maka ba laifi don ka yi sadaka da abin da yake damanka ta, ta mallaka na, na, na bayi a mimma afa Allahu alaika daga abin da Allah ya baka na ganima anan an yi lafazin da an yi amfani da lafazin fai'u fai'u shine dukiyar da aka samu ta kafirai ba tare da yaki ba ganima kuma dukiyar da aka samu ta kafirai abokan gaba bayan age yaki shi ne bambancinsu to amma anan yawanci malamin suna cewa fai kudin anan zai dauki ma'anar ganima din ma'ana har abin da ka samu da ganima da wannan ma ba da ganima ba in ka dauki mariyatul qibtiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sadaka da ita za ga ba a yaƙi ya same ta ba ba a ganima ba ne kyauta aka ba shi mukaukis sarkin masar ya aiko masa da ita don haka suka ce labazin anan ya game da wanda manzo Allah ya samu a ganima da wanda a ba a ganima ba duka Allah ya ce mun halatta maka nan malamai sun tattauna to shin manzo Allah a matan shi akwai irin waɗannan wasu ce eh akwai kamar Mariyatul Qibtiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka da ita ta haifa masa Ibrahim al-Mu'azzab wasu suka ce akwai wata baiwar da zainab bintu jahash mata shi ta bashi ita yi sadaka da ita amma wannan suka ce bai tabbata ba haka nan ana ambatar raihana tana cikin matan da aka kamo a yakin a ƙuraiza bane ƙuraiza to amma wasu suka ce shi ma wannan ba ta ciki to almuhim dai Allah ya halatta manzon Allah waɗannan mateku waɗanda yake daman shi ta mallaka anan da gaba farko da ta biyu duka muminai ma haka ne mana kai ma mumini in ka baiwa mace sadaki aka ga waliyin ta ga shaidu aka daura maka aure ta halatta gare ka kamar yadda manzo Allah ya auren shi kai ma in kai irin wannan ya halatta gare ka haka nan kaso na biyu na bayi idan aka je yaki aka samo ganima aka raba cikin ganimar aka baka baiwa to Allah ya halatta maka ita kana iya yin sadaka da ita ko da ku a can inda aka kamo tana da miji to yanzu in ta zo nan kurin za ta istibra'i ne kuma ta zama ma'ana sadakaka idan kun samu haihuwa ta zama ummu walad ummu walada shikenan idan Allah ya mutu rasuwa za ta juye ta zama ya wannan su ma waɗannan hukunci duka mu'minai da manzon Allah sun yi tarayya a ciki sai Allah ya ce wa banati ammika haka nan an halatta maka ƴaƴan a faffanninka maza al'ammu a larabci shine dan uwan mahaifi wa ko kani wan mahaifinka a larabci am ake kiran shi al'am haka nan wan kanin mahaifinka shi ma am ake kiran shi to ƴaƴansu an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura sai kuma am ammatika wa banati ammatika da ƴaƴan ƴaƴa mata na ƴan uwan mahaifinka mata ma'ana anwar mahaifi ko yar mahaifi ita ce amma namiji am mace amma a nan za mu ga Allah da ya zo kan namijin sai ya kashe da siga ta ɗaya ammika amminka amma da aka zo kan mata ya ce ammatika aka yi jam'i kamar ibn kasir yake cewa an yi wannan ne saboda abin da aka sani na fifiko tsakanin namiji da mace namiji yana da daraja da da kima da haka in an yi ibradin shi ba komai mata kuma sai aka yi jam'i saboda me saboda ba su kai maza ma'ana daraja da fifiko ba haka ibn kasir ya ishara amma ibn ashir shi kuma yake cewa a hikima labazin ammu idan an ce al'am to zai zama a ƴaƴan dan uwan mahaifinka ismu jinsin ne duka zai yan uwan mahaifinka zai shiga yace kuma galibi ba wuce wa ko kale ce amma nan da aka yi jam'i ammatika saboda suna da yawa ce ƴaƴan gwangwanninka wanda suke mata zaka samu suna da yawa yace to shi yasa aka yi wannan jam'i ɗin kamar yadda ya yi bayani almiyar dai malamai suna ta kawo hikimar da ya sa nan Allah ya ifradi nan Allah ya jam'i amma dai da abin da ake nufi ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifi sai Allah ce mun halatta maka su ka aura ya rasu ba ba da bi manzan Allah ya aura wa bana ta ammatika wa bana ta khalika da ‘ya'yan kawunka kawun shi ne ƙanin mahaifiya ko wan mahaifiya shi ne a larabci to ‘ya'yan shi ya halatta ka aura ‘ya'yan shi mata, sannan wabana ta khalatika sai kuma mace ƙanwa ko ya ta mahaifi, ita ma ya halatta ka auri ‘ya'yanta. To waɗannan idan mun duba su ne mazajen da aka halatta wa annabi su ne mace kun da aka halatta wa annabi a aura. Kuma kai ma mumini su an halatta maka ka aura. Amma in ka koma cikin suratun nisa za ga akwai guda bakwai waɗanda ‘yan uwa ne makusanta gare ka amma haramun da ya ka aure su. Hurriman alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت sai Allah ce wa ummahatu nisaikum ita kaga ummahatu nisaikum ita ba yar uwarka bace waɗannan guda bakwai sune yan uwanka an an haramta mutun ya aure mahaifiyarsa hurmat alaikum ummahatukum sai Allah ce wa banatukum da ƴaƴanku da kuka haifa haramun ne mutun ya aure yadda ya haifa sannan sai ce wa akhwatukum da yan uwanku mata kanwarka ko yarka kaga duk waɗannan makusantanka ne haramun ne ka aura wa banatul akhi sai ƴaƴan dan uwanka namiji kana wa ko kanin yana da ƴaƴa mata ba halatta kai ka aure su haka nan wa banatu a amma a hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum ammatukum sune ƴan uwan mahaifinka mata ƴan uwan mahaifinka yar mahaifinka ko kanwansa sannan sai khalatukum khala kuma ita ce ma'ana kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka sai Allah ce wa banatul akhi wa banatul ukhti sai ayyan uwanka maza da ayyan uwanka mata waɗannan an haramta maka in ka dalan kuma sai kuma aka ce a cikin danginka kuma an halatta maka aure waɗannan da haka waɗancan haramun ne waɗannan kuma halal ne ka aura yanzu idan kana da wan mahaifi kawu ko kana da faffa in yana da ya ya halatta ka aure haka nan idan kana da a gwaggo tana da ya halatta ka aura to a nan sai Allah ce Allah fi hajar na maka waɗanda suka yi hijira tare da kai wanda suka yi hijira tare da kai a nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi waɗanda suka yi imani suka musulunta tare da kai me yasa aka yi hijira suka ce domin a lokacin ba mai yin hijira ta fi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ce wanda ta yi imani da haka cewa wanda ta yi hijiran ya wadatar ba sai an ce mumina ba domin mai domin ba ba wanda za ta yi hijira sai mumina a nan hajar na ma'aka wanda suka yi hijira tare da kai lafazin ma a nan ba ana nufin suka tafi tare ba tunda in ka bi tarihi manzo Allah da sayyidina Abubakar ne suka dan Madina tare duk wanda ba wannan ba ya je Madina ne tare da wasu kunshi kadai to amma da da Allah ce ma'aka ana nufin tare da kai ma'ana suka yi hijira irin yadda kai suka yi hijira irin yadda sai ma'ana mai iya a nan ba mai iya ba ce ta tafiya jiki da jiki a ana nufin wanda suka yi aiki irin wanda kai da hijira to waɗannan ya halatta ka aure su sai Allah ce wa mar'atan mu'minatan mun halatta maka mace mu'mina aka shi bin nakira mace mu'mina galiban nakira fi siyaqil isbat la ta'ummu a ka'ida nakira idan ta zo a siyakin tabbatar da magana ba ta game kowa da kowa akwai labazin da in ka faɗa zai game kowa da kowa amma akwai labarin da in ka faɗa zai tsaya mu'ayyani to amma anan ta game kowa da kowa saboda ta zo mausufa Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan da duk wata matar da take mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in ta bada kyautar kanta ga annabi in arada annabi an yastankiha in annabi ya nufi ya aure ta sharadi guda biyu ko mu ce sharadi uku na farko ita matar ta zama mu'mina wanda ya fitar da kafira shi yasa shi manzo Allah baya halatta ya auri kafira ko da ahlul kitab kai musulmi wanda ba annabi ba ya halatta ka auri ahlul kitab kamar yadda aya cikin suratul maida tabbatar to amma shi manzo Allah suka ce saboda darajar sa da girman shi ahlul kitabin ma baya halatta ya aura inda ba musulma ba ce shi yasa shi manzo Allah dole sai ya zama mu'mina ce to sharadi na farko kenan sharadi na biyu zama ta ba da kyautar kanta me ma'ana ta ba da kyautar kanta ta zo ce ya rasulallah gani in kana so ya rasulallah ina so ka aure ni in zauna da kai to Allah ya ce in dai mace kai haka kuma manzo Allah kana son ta to Allah ya halatta maka to nan yawanci karo malaman tafsiri abinda suke nufi na halaccin da aka yi wa annabi shine manzo Allah ya aure ta ba tare da sadaki ba ba tare da shiru ba tare da waliyi ba shi sa Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kai kadai banda mu'minai ni da kai baya halatta yanzu mu aure mace sai da sadaki sai da waliyinta sai kuma da shaidu amma annabi sallallahu alaihi wasallama idan mace ta zo ce ya rasulullah gani na baka kaina kuma za Allah ya ga yana so kamar yadda Allah ya faɗa to shikenan ta zama ta shi wannan khususiyya ce manzo Allah yake banta da wannan wannan shine abin da malaman tafsiri suke faɗa to amma aka koma a tarihi a aikace babu wata wata mace da manzo Allah ya aura mai irin wannan sifa an samu waɗanda suka zo suka yi din game yadda hadisi ya zo wata zo ta ce manzan Allah hadisin sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi ta ce ya rasulullah na baka kaina ma'ana wa habtu laka nafsi anan tana nufin ya aure ta ba kamar yadda wannan dan tabargaza na garin da yake cewa wai abinda ake nufi ta zo manzan Allah ya biya mata bukata kamar yayi wannan da ita wannan mummunan fassara ce ba malamin da ya fassara ka abinda take nufi ya rasulullah ma'ana gare ka aure ne zan matarka to wata ta zo ce ya rasulullah ina baka kaina ka aure ni manzo Allah yayi shiru bai ce komai ba bayan ya kalle ta yi shiru da ya dan jima shiru sai wani ta cikin sa bai ce ya rasulullah in baka bukata ne kina so sai manzo Allah ya ce to kawo wani wanda yake na wajibcin sadaki manzo Allah ya ce kawo abinda za a bata sadaki shi ya rasulullah banda komai sai wannan bayabin nawa manzo Allah ya ce to in ka bata shi to kai da me zaka yi amfani da shi guda ɗaya ne in ta yana gurin ta kai baka da komai tare da kai da haka je ka nemo na abu ne yana da baba komai manzo Allah ce ka nemo ko da zobe ne na karfe iltamis walau khataman min hadid yaje ya duba babu sai manzo Allah ce kana da wani abu na alqur'ani kana da abin da ka rike na alqur'ani sai ce eh na da ce suratu kaza da kaza da kaza sai manzo Allah ce je kana aura maka ita a bisa abin da kake da shi na alqur'ani ma'ana ya koyar da ita waɗannan surorin shine sadakin to kun ga wannan ya tabbata a cikin hadisi banda wannan akwai hadisin Anas dan Malik da yake bada labarin wasu tazo ita ma tazo ta ce ya Rasulullah gani na bada kaina sai yar Anas dan Malik sai ta ce kai abin kunya abin kunya sai Anas ya ce mata yi mana shi ta fi domin ita ta nuna kaunarta da soyayya ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ba wai abin kunya ne ta yi ba to wannan ma ya zo amma suka ce duka mace kunna manzo Allah aura babu irin wannan a ciki babu wannan wani ma da nasu hada amma da manzon Allah ya gani yana so to ya halatta kuma shi kadai yake da wannan hususiya shi yasa za ka yi mamaki lokacin da wannan ya taso yake cewa auren manzon Allah da Safiya ta ne za ka yi mamaki saboda ko ba sadaki manzon Allah ya halatta ya aure ta dan shi dama yana cikin shirman shi da yake cewa ga ne ce ai ba sadaki ai bai ba ta to ba sadakin Allah ya halatta masa in manzo Allah yi bare ita kuma sabiya ma ya ba ta sadaki ya yanta ta ya aure ta kamar da yake a cikin a cikin hadisi da haka wannan kususiya ce da Allah madaukakin sarki ya kebance Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita cewa ya halatta yi haka sai Allah ya sake dawowa kan mu'minai tunda yanzu an faɗa abin da manzo Allah yake banta da shi to ku mu'minai yaya ku kuma sai Allah ce kadi alimna ma faradna alaihi su waɗannan mu'minai da suke tare da kai mu kenan al'umma manzon Allah Allah ya ce mun san abin da muka wajabta musu kowane mumini an halatta masa ya aure mace hudu kada ya wuce akan hudu sabanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai wuce kan wannan adadi sannan kuma an halatta wa kowanne miji ya yi sadaka shine Allah ya ce mun san abin da muka wajabta musu fi azwaji cikin matekun su ma'ana matan da ya halatta su aura da wanda bai halatta su aura ba da adadin da za su aura sannan sai Allah ya ce wa ma malakat aymanu haka nan mun san abin da muka wajabta mu cikin abin da damar su ta mallaka su ma mun ba su dama suna iya yin sadaka sai Allah ce likai la likai yakuna likai la yakuna alayka harajun dan kare zama kana da damuwa ya rasulullah mana duk wannan hukuncin hukunci an yi ne dan a yalwata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yalwata wa manzon Allah zai shafi al'ummarsa domin ai zamu ji a cikin hukunci hukunci akwai wanda al'umma sai tarayya ce da shi a ciki to wannan duk yana nuna maka girma da daraja da fifiko na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai dan haka in wani abu ya faru na ba daidai ba to ku koma zuwa ga Allah ku nemi gafararsa hakika Allah zai gafarta muku sai Allah ce تؤتي من تشاء منهن وتؤتي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تمر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما na'am sai Allah ya ce turji man tasha'u minhunna zaka iya jinkirtar ka dakatar da wadda ka so daga cikin su wa tu'wi ilayka man tasha kuma ka tattaro ma'ana ka hado wadda kake so daga cikin su wa man ibtaghaita mimman azaita fala junaha alayhi mimman azalta fala junaha alayhi wadda ka nema da ka ce ta tafi ka nisantar da ita yanzu ka nemi dawo da ita Allah ce fala junaha alayka ba komai akan ka ya rasulullah zalika adna an taqarra ayunuhun wannan shi yafi sa idanuwan su su sanyi su samu kwanciyar hankali wala yahzanna ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina bima ataytahunna kulluhunna kuma gaba ɗaya su yarda da abin da ka ba su wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman hakima hakika Allah ya tabbata masani kuma halima masani kuma mai ma'ana hakuri da sanyin hali a wannan aya tana yin bayanin to waɗancan mateku da Allah ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama yaya mu'amala yaya manzo Allah zai mu'amala da su sai Allah ya bashi dama nan wanda duk manzo Allah yake so a cikin su ya halatta ya kusanto da ita kusa da shi wanda ya ji baya sha'awar ta zama kusa da shi ya halatta ya nesanta ta kuma wanda ya nesanta din yana so ta dawo kusa da shi ba da ya dawo da ita suka ce anan ana maganar abin da ya shafi rabon kwana ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba lalle sai ya raba kwana ba idan ya ga dama wanda duk yake so Allah ya ce shikenan shi sai ya ce ta zama tare da shi wanda kuma ya ga yanzu baya sha'awar zama tare da ita kusa da ita sai ya ce to koma gefe da kuma gobe yana da dama kuma ya dawo da ita duk wannan Allah ya ce babu laifi wannan shine fassara da wasu malamai suka yi wannan aya wadda ita ce yawanci fassarar da malamai suka yi mata wasu suka ce ana abin da ake nufi turje man tasha min hunna tana da damar ka saki wadda ga dama daga cikin su hana waɗannan matekun da aka ambata a baya da wanda yake zuwa da su duk wanda ga baka so ka sake ta sannan wata uyi ilaika man tasha kana da dama kuma ka zauna da wanda kake so wa ma ne mutaghaita mimman azalta wanda ka nema daga cikin wanda ka saki to bala junaha alaika ba laifi dan ka dawo da ita suka ce kamar ayat tana ba manzon Allah dama na ya saki wanda ya ga dama ya kuma dawo da wanda ya ga dama suka ce ayat da za ta zo ta gaba ita ta shafe wannan hukunci din amma kafin waccan aya ta zo wannan ta ba shi dama ya saki ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sakin Hafsa bintu Umar malaika jibril da sauke ce ya dawo da ita fa innaha sawwamatun qawwama mace ce mai yawan azumi mai sallar dare haka nan kuma ya ya zo a hadisi sauda bintu zam'a da ta ga ta girma sai ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan ja bayani kici ya rasulullah ina son in zama tare da kai har mutuwata dan haka na ba nana Aisha kwana na sai zan manzo Allah yana raba kwana biyu da nana Aisha kwananta da kwanan sauda suka ce wannan aya ta nuna ba wajibi bane manzon Allah ya raba kwana tsakanin matan shi amma a aikace abin da manzon Allah yake rabawa yake kowace mace yana mata kwana daya in ya kwana ɗaya gurin wannan to gobe kuma ɗakin wannan za a je haka manzon Allah ya zauna da mata sha ɗaya biyu sun yi wafati yana raye sannan guda tara kuma ya bar duniya ya basu to haka manzon Allah yake kewayawa kuma duk da wannan dama da Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai da lafiya sai ya zama yana so ya zama ɗakin na na Aisha to amma baya so ya zama ya bar sauran ba tare da izinin su ba ko wani abu na damuwa duk da yana da dama amma saboda adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan gari ya waye sai ce aina ana gadan aina ana gadan gobe kuma ina zan je yana son ya samu kwanan na na Aisha daga ba suka mai izini a yi masa jinya a ɗakin na na Aisha Allah ya yarda ita wanda anan manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan shi ma abu ne da yake banta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah imam ahmad ya rawaito hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda ta kasance tana ganin baiken matikun da za ce sun ba da kansu ga annabi tana ganin baiken su ya ma za yi haka mace ba ta jin kunya ta zo ta ce ga ga kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce a turji man tasha'u minhunna ka jinkirtar da wanda ga dama daga cikin su ma'ana masu zuwa ma sai suna son ka ya rasulullah wanda ga wanda ga baka so ka kyale ta to yi ilaika man tasha wanda ke so kuma ka tattaro ta tare da kai Allah ya halatta maka wa man yamtaghi mimman asarta fala junaha alai wanda ma ka nema ta nisa ta nisance ka idan ka nemi ta dawo babu laifi sai na Aisha ce inni ara rabbaka yusari'u laka fi hawak sai na Aisha ce kai lallai na fahimci ubangiji Allah madaukakin sarki yana bin abin da manzon Allah yake mara ita tana ganin ai ya za'i mace ki zo ki ce ke kin ka kanki gurin annabi sai Allah ya tabbatar da wannan ba laifi din in ta zo in kana so ka aura in baka so ka kyale ta wanda ma ka ce baka so in kana so ka dawo da ita Bisina na Aisha ta sallama ta ce ta gane cewa lamarin na Allah madaukakin sarki ne da haka suka fassara cewa a nan ana magana waɗannan ba teku da za su su ba da kansu Allah ce ka auri wadda ga dama ka kyale wadda ka ga dama sai Allah ya ce zalika adana an taqarra ayunuhun wannan shine abinda yafi sanya idanuwansu su ma tekun ka su sanyi domin wannan abinda Allah ya bashi na dama to zai sa duk matar da manzo Allah ya ce eh gurin ki zan zo cikin matekun shi ko ya ce gurin wancan zan je ba za ta jawo shi ba don mai don dama ce Allah ya bashi da haka dole za ta bi tunda mu'minai ne dole za su sallama ga hukuncin Allah madaukakin sarki wa yardaina bima ataytahunna kulluhun kuma su yarda da duk abin da ka ba su gaba ɗayan su ba wanda za su ce wani abu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sane na abin da ke cikin zukatanku anan kun ga ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai aka jami qulubikum saboda abin ya shafi dukkan al'umma gaba daya mana akwai karkata da namiji yake da shi ga wata cikin matan shi wannan kuma baya baka iya raba shi da wannan to Allah ba zai kama ku da wannan ba mana abin da ake so ga namiji ya adalci tsakanin matan shi wajen raban kwana ya raba daidai yadda ya ba wannan kwana biyu ya ba wannan biyu in ya ba wannan ɗaya ba wannan ɗaya haka nan daidai wajen ciyarwa da wajen daidai gwargwado biye adalci amma so na zuciya to wannan Allah ya sani kuma ba za ku iya daidaitawa ba kila mutum yana da mata uku ko biyu amma ya fi son a ce yau kwanan wancan a zuciyar shi ya fi son wannan to wannan Allah ba zai kama shi da wannan fin san da ya fi ƙauna na kwanan wancan ba akan wancan Allah ba zai kama shi a kai ba don wani abu ne da yake ba dan adam ba zai iya raba kanshi da shi ba da haka Allah ya ce to Allah ya san abin da ke cikin zukatanku na karkatar sashen ku ga sashe ga barin sashe wani abu ne da ba za ku iya je shi ba da haka Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da wannan ba wa kana Allahu aliman Allah masani ne dukkan abin da yake na koye da abin da yake na fili da abin da ke cikin zuciya duk Allah ya sani haliman kuma Allah mai yawan hakuri ne ma'ana yana gafartawa yana yafewa yana suturtawa da haka ko da an sami irin wannan abu na zuciya wanda dan adam bai iya rabuwa da shi to wannan Allah madaukakin sarki ba zai kama ka kai ba ya rasulullah sai Allah ce لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا نعم سألة لا يهد لك النساء من بعد baya halatta wasu matan ba sa halatta gare ka min ba'du bayan wannan wala an tabaddala bihinna min azwaj haka nan baya halatta ka canza wasu matekun ka bar waɗannan walau a'jabaka husnuhunna ko da kansu ya kayatar da kai illa ma malakal yaminuka sai abinda damanka ta mallaka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba dangane da dukkan komai ubangiji Allah madaukakin sarki halatacce ne mai gani ne ya san me yake faruwa yawa daga cikin malaman tafsiri kama Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ad-Dhahhak da Qatada da Ibn Zayd da Ibn Jarir suka ce wannan ayar Allah ya saukar da ita ne don a saka wa matan annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma a nuna Allah ya nuna ya yarda da su don me akan abin da suka yi wanda muka karanta a baya na zaɓin da aka ba su ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah ya ce ya kai annabi ka gaya wa matanka ka tara su gaba ɗaya ya ce in duniya kuke so da kyalekyalen duniya ku zo zan ba ku kowace ta bada abin da take so Allah zai bayar za a bata amma ba kuma daga nan kowace ta kama gaban ta ba ni ba ita wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wa daral akhirah in kuma kuna son Allah da manzon Allah da gidan lahira to ku sani Allah ya tanadar wa duk wanda ta kyautata a cikin kula da mai girma don haka ku yi hakuri ku zauna da ni kada ku nemi abin duniya abin da nake da shi na baku ku karba wanda kuma ban baku ban da shi kada ku damu sai duka matekun annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yarda suka ce mun zabi Allah da manzon Allah to wannan abin da suke ce Allah ya mun sakamako da wannan aya sai ce la yahillu lakan nisa'u min ba'd wasu matan bisa halatta gare ka ba bayan waɗannan mana iya waɗannan yanzu waɗanda suka zaɓi zama da kai suka zaɓi Allah da manzon Allah to kuma baya halatta ka aure wasu mata waɗannan su ne kaɗai za ka zauna da su suka ce sakamako ne na wancan abin da suke Allah ce wala an tabaddala bihinna min azwaj haka nan ko ka canza su da wasu matan Allah ce baya halatta gare ka to kun ga wannan aya kenan sai ta nuna waccan da muka karanta ta cewa manzo Allah ya kusanto da wanda yake so ya nisantar da wanda yake so suka ce wannan ta shafe ta da haka sai zama a wajen karatu sai ka fara karanta wanda aka shafe ka zo karanta wanda ta shafe ta kamar yadda yake cikin suratul baqara na ayoyin abin da ya shafi a idda ta wafati kun ga wannan da muka fara karanta da ce ka kusanto da wanda ga dama ka nisantar da wanda ga dama suka ce wannan farkon lamari wannan da muke karanta ta sha ba waccan dan tun da yanzu Allah ce baya halatta wasu matan gare ka to kun ga ya nuna kenan ba magana manzo Allah ya jinkirtar da wanda ya ga dama sai Allah madaukakin sarki ce haka ba za ka canza su da wasu matan ba walau a'jabaka husnuhunna ko da kyan waɗannan mata ya kayatar da kai waɗanda za ka canza da su Allah ce a'a ka haƙura da waɗannan illa ma malakat yaminuka sai abin da damanka ta mallaka da haka suka ce wannan aya a sakamako ne na wannan abin da matan annabi suka zaba Allah ya musu wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ayar bayan abin da muka gaya maka na matan da muka halatta maka ayar da muka bara karanta ya ayu annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna har zuwa karshen ayar to bayan waɗannan matikun da Allah ya ambata maka ƴaƴan babbanninka maza ƴaƴan babbanninka mata ƴaƴan kawuninka da waɗannan mata da ke zaune da su to waɗannan su ne ya halatta gare ka bayan su da ya tuna lakan nisa'u min ba ba wasu matan ba sa halatta gare ka wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi wannan aya kamar Ubay bin Ka'ab kamar Mujahid a wata riwaya kamar Ikrima kamar Zahaq a wata riwaya da sauran wasu malamai suka ce wannan aya abinda take nufi waɗancan da aka taimata aka ce su ya halatta ka aura su ɗin ne dai wasu baya ba sa halatta ka aure su wanda ba wannan to amma dai fassara farko ita malami suka gabatarwa cewa wannan aya tana nuna cewa waɗannan mata da manzo Allah ya aura ya zauna da su to ƙarshe Allah ya tabbatar masa ya rage masa koba cewa wasu matan ba su halatta gare shi ba bayan waɗannan haka nan kada ya canza matan da wasu matan daban ko da ko waɗanda zai gani kansu ya kayatar wanda yau kenan mutum zai iya yin auren mace mai kyau idan ya zama tana da addini babu laifi dan ya auri mace da take mai kyau amma anan Allah cewa annabi ko da kanta ya kayatar to kada ka canza ta a kanta ka zaɓe ta kamar matanka Allah ce illa ma malakal yaminu sai dai abin da daman ka ta mallaka ma'ana wannan kwarkwara da bayi ko ba abu da take ba a hana ka kai ba ya rasulullah a'a an baka dama kai ka ka ka zauna da da kwarkwara ka rike su wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah madaukakin sarki dangane da dukkan komai mai gani ne mai kula ne kuma masani ne na wannan abu ar-raqib shine wanda yake bibiyar komai yana ganin yadda yake gudana shine raqib muraqaba shine bibiyar abu da yadda yake gudana kuma na babu wani abin da zai kuce wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya san dukkan komai kuma yana kula da dukkan komai abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu dada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mune ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya karbi azumin mu da dukkan ibadun da zamu gabatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya cikin iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da duk wanda suka ga mu gidan gaskiya wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka fara musu lafiya Allah ka yalwata mana waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu Allah maka bikin sarki ka yaye mana damuwar da muke ciki da kama mutane da garkuwa da su da sata da zina da musiba da bala'i duka Allah ka yaye mana Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka Allah ka yaye mana Allah ka mai da mu gida da lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk